أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake faddara komai wanda cikin faddara wasa ne ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na aljawabul kafi da man ta'ala an dawa'i shafi wanda aka fi sani da adda'u wa dawa na babban malami Muhammad bin Abubakar ibn Qayyim Jawziya alaihi rahmatullah darasi da ya gabata a muna bayani a cikin babi ko a ce ilwani da malam yayi yake cewa irtibatul khairi bil sharri bil amal irtibatul khairi wal sharri bil amal shine haduwar samun alkhairi ko samun sharri yana da alaka ne da aikin da mutum zai aikata aikin da mutum zai aikata shine zai zama to sababin ya samu alkhairi ko kuma aikin da mutum zai aikata shine da mutum shine zai zama to sababin mutum ya samu a sharri ko imani yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya rattaba ko ya jeranta saduwar alkhairai na duniya da alkhairai na lahira da kuma saduwar sharruka na duniya da lahira a littafin shi ya jeranta su ne alal amali a busa ayyuka a busa kaza aikin kaza shine sababin samun alkhairi kaza na duniya ko na lahira ko aikin kaza shine sababin samun sharri kamar yadda ko yake cewa tartibal jaza'i ala shauki shine kamar yanda wace kamar yanda Allah subhanahu wataala ya jeranta sakamako akan sharadi samun sakamako akan sharadi kamar yanda samun wani sakamako yana da alaka da wani sharadi ne sharadin kuna so ku samu kaza ku samu sakamako kaza to shine ku kaza kamar yake cewa wal ma'ludu ala illati da kuma samun wani hukunci wanda wani aiki zai wajabta shi a ko wata za a samu wata illa za ta sa a samu wannan ma'alurin to wannan yana da alaƙa ne da aikata wannan ai hukuncin wanda ya shi ne ya bada ya ya wajabta a samu wannan ma'alurin wal musabbabu ala sabab ko kuma irin alaƙa ta sababi da kuma abin da yake da abin da yake samu bayan sababin abin da za a yi wani abu ne sababin kaza ne za a samu wannan musabbabin abin da zai zo ta dalilin wannan sababin to haka Allah subhanahu wataala yake jera ya jera samuwar alkhairi ko samuwar sharri a bisa ayyuka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya jera wa'annan abubuwa da muka zana sai malam yake cewa wannan wajeje kuma sun sama da waje ɗari a cikin alkur'ani ta wanda ya yi tadabburi a cikin alkur'ani to zai ga haka malam ya janyo ayoyi daban-daban sai yi bayani kan cewa eh duk da sakamakon tartibar ya ke cewa alfasular khairati ko kuma washen azal amali yake cewa amma yana zauwa da nau'in ikani wani lokaci a jiran tashi a wasa alhukumar kauni wal amru shar'i ala wasu munasibu lahu ko kuma ya zamanto akan siratu shar'i wal jaza ko ya zamanto akan ya zo da alamu ta'ali haka dai malam ya jiro wa'annan nau'i'ikan to a sai muka tsaya inda malam ko za ce za mu tashi inda malam yake cewa wa bil jumlati karatun mu ne za mu tashi inda malam yake cewa wa bil jumlati malam bayan ya koyi wannan bayani da wannan nau'i'ikan wanda Allah subhanahu wata'ala yake jeranta samun alkhairi ko kuma samun sharri ta dalilin ayyuka da kuma a nau'i'ika daban-daban yadda suka zo alkur'ani shi ma yake cewa bil jumlati a taƙaice dai mala yake cewa fal qur'ani idan aka dauka a jumlace afwan a jumlace dai fal qur'ani min awwalihi ila akhirih alqur'ani tun daga hukun shi har karshen shi mala yace sarihun fi tartibil jazaa'i bil khairi wash shar'i wash shar'i afwan والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب كتو القرآن أهيليك الأمر شأهيليك وجن جيرنتا samun wani sakamako ta hanyar alkhairi ko ta hanyar sharri ko kuma al'ahkamul kauniya abubuwan da Allah subhanahu wataala hukunce hukunce da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara su ya rubuta su a cikin lauhil mahfuz wal amriya da kuma al'amura na shari'a wanda Allah zai yi umarni a aikata su to Allah ya jiranta su ne akan sababin sababba akan shine sababin kaza sababin samun kaza shine yin kaza sababin abu kaza shi ke jinyo a samuwar abu kaza malaka cewa bal tartibu ahkamid dunya wal akhirati wa masalihima wa mafasidahuma ala al asbab wal a'mal malaka yace bari ma kai jiranta tartiba ahkamid dunya wal akhirati jiranta ayyuka ma a hukumce hukumce na duniya da na lahira wa masalihihima da kuma masalihohin shi masalaha ta duniya kuma masalaha ta lahira wa mafasidihima da mafasada ta duniya kuma mafasada ta lahira wannan su ma Allah yana jiran ta ne alal asbabi wal amali abu sababba da kuma ayyuka ma'ana in kana so ma ka samu maslaha kaza take da alaka da duniya to sai ka aikata wani sai ka aikata wani aiki wanda wannan aiki shine zaman to sababin samu wannan maslahal ko kuma idan mafsada ce sababin samu wannan mafsada shine aiki kaza ko a abu kaza ne kai wanda yasa aka samu wannan mafsada sai malam yake cewa wa man tafaqaha fi hadhihi almas'alati wa ta'ammalaha haqqa wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan ghayatan naf'i malam yake cewa wanda duk ya ya fahimci wannan mas'alar shine wa man tafaqaha duk wanda ya tsaya yayi fahimta ومن فقه هذه المسألة ومن فقه هذه المسألة ومن فقه ومن فقه ومن فقه ومن فقه هذه المسألة
ومن فقه هذه المسألة إيه دي كاينة إيه دوا لما دي كاينة إيه لما دي ومن تفقه قوة من فقه ومن تفقه قوة من فقه إذا أولا أنا كلام ومن فقه هذه المسألة قوة ومن فقه ما لا يتي وندا يفهم تكو ومن نعم ومن فقه هذه المسألة ما لا يتي وندا يفهم تونا مسألة wa ta'ammalaha ya tsaya ya lura da ita haƙƙa ta'ammuli shine hakikanin ta'ammuli shine ya tsaya ya lura da ita hakikanin lura in tafa biha ghayatan nafi to zai amfana da ita hakikanin amfani mana wannan mas'alar da malam ya ya da malam ya magana akan ta mutum ya gane cewa dukkan wani abu Allah subhanahu wa ta'ala yana kaddara shi ne da sababi da samun sababi duk abin da mutum zai samu to dole sai ya rufe wani sababi wanda zai kai shi zuwa samu wannan abu to idan mutum ya gane haka to ba zai tsaya ba ya dogara kan kaddara ya ce kawai tunda Allah subhanahu wataala ya idan ya kaddara zan samu zan samu idan ya kaddara ba na samu ba in ma dai mene ba na samu ba a shi ba kama iya gane kaddara ka samu ko ka samu ba sai ka yi da samu ba sai ka je ka jarraba ka gane ashe Allah bai kaddara ba ka samu amma idan baka jarraba kana iya ganewa Allah ya kaddara ko ba gane ba to dole sai an yi ƙwarci to shine malam yace wannan matsalar duk wanda ya fahimce ta ya lura da ita hakikanin lura to lalle zai amfana da ita wai hakikanin hakikanin amfana ko a ce gaya ta wajen ya amfana da ita mala yace sannan kuma walam yattakil alal qadar jahlan minhu sannan ba zai dogara ba akan kaddara akan kaddara kawai dan saboda jahilci nashi kamar wanda suka ce kaga addu'a wata da amfani abin da Allah subhanahu wataala abin da kake ba bayan Allah ya kaddara zaka samu to ko kai addu'a ko baka yi addu'a ba zaka samu wannan abu idan ko baka samu ba ko ma kai addu'a ko ya kai bayan da za ka same shi to kaga idan mutum ya haka malai yace ba zai lura ba afon ba zai dogara ba akan kaddara saboda jahilcin shi malai yace wa ajazan saboda kuma gajiyawa shi kawai ya ki aiki da sababi ya tsaya kawai yana jira so yake kawai abu sai ya zo mishi bilis ba tare da ba tare da ya aiki ba mala yace wa tafridan da kuma sakaki nashi wa ida'atan da kuma tozantar da kanshi da tozantar da lokacin shi mala yake ta fa yakunu tawakkuluhu ajazan kaga a wannan lokaci yanzu sai tawakkalin shi da yayi ya zama to kawai gajiya shi ce ba wai ba wai dogaro bane yayi a'a kawai ba ya iya bane kawai yace a mu kawai muna da ganin Allah ya samu samu mun samu in mu samu mu samu to kaga wannan ai gajiyawa ce ba dogaro bane bala ce fa yakunu tawakkulu ajizan sannan wa ajizuhu tawakkul sannan kuma sai tsammani shi a wajen shi gajiya wa shi ma dogaro ne gajiya shi ma kuma yayi yayi tawakkali ne alhali shi kuma wannan ba tawakkali bane wannan kawai gajiya ce daga gare shi ko kuma kamar kamar yadda wasu malamai suka ce ai tawakkul ne wannan ba tawakkul bane maliki cewa balil faqihu balil faqihu kullul faqih ko ko kullul na nan kullul faqiha amma na al faqihu kullul faqih shine daidai ko ku karanta mu shi
الفقيه كل الفقيه mhm بدل الفقيه مالك بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر مالك yake cewa bal bagidi al faqih al faqih kull al faqih shine wanda ya fahimta wanda kuma shine wanda ya fahimci hakikanin lamarin shine al faqih kull al faqih ko al faqih kull al faqih wanda ya fahimta shine faqihi wanda ya gane wannan lamarin wanda kuma ya iya gane shi shine wanda ya ruddul qadara bil qadari yake mai da kaddara da kaddara ma'ana idan Allah subhanahu ya kaddara maka zaka samu wani abu to kai amfani da kuma kaddara domin samun wannan abu ba kawai kai aka dogara akan wannan kaddara ba wajen samu wannan abu idan ya samu idan bai samu ba kawai dai kai aiki da kaddara a wanda ya wanda ya fahimci wannan matsalar ko wanda ya gane hakikanin wannan abun ganewa shine al-faqihu kullu faqih shine al-faqihu wanda ya ya fahimci lamarin ya gane ya fahimta hakikanin fahimta shine wanda yake maida kaddara da kaddara sannan wa yadfa'u al-qadara bil qadari haka ne ya ije kaddara da kaddara idan wani abu ya zo mushi wanda zai cutar da shi to kuma sai ya amfani da kaddara ya ije wannan abun kaga addu'a kaddara ce to za a yi amfani ne da addu'a wajen ije wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum Allah ya kaddara mutum zai samu abu kaza to zai tashi ne yayi amfani da kaddara a addu'a a matsayin ta kaddara da Allah ya kaddara mishi ya yi riko da ita wajen samuwar wannan abu ko ya riko da ita wajen tunkuɗe wannan abu haka ma idan aka ɗauka akan babin wani abu Allah ya kaddara mutum zai samu kaza to zai tashi zai tashi ne ya amfani ya yi aiki da wannan kaddara domin ya samu wannan abu ko kuma ya ije wannan abun a tare da shi ba ya ce ba kawai ya zamna kawai ya ce yayi tawakkali mala ya ce wa yu'aridul qadara bil qadar shine kuma wanda yake yake burto da kaddara akan kaddara idan wani abu na kaddara ya same shi to yayi amfani da a kaddara wanda Allah subhanahu ya kaddara mishi ta wannan sababi yayi amfani da shi domin ya burto wannan abu mala yake cewa bal la yumkinu lil insani an ya'isha illa bidhalika mala yace kai bari ma ai babu yanda za a yi bayyayuwa mutum yayi rayuwa dole sai da haka dole mutum sai ya ringa mai da kaddara da kaddara ya tunkuɗe kaddara da kaddara ya guji toma kaddara da kaddara mala yace ta kaka mala yake cewa fa innal ju'a wal 'atsha wal bawda wa anwa' al makhawif wal mahazira hiya min al qadari mala yake cewa kaga yunwa wal'aƙisha da ruwa da ishirwa da jin yunwa da jin ishirwa walbarda da jin sanyi mala ya ce kai da ma nau'i'ika na abubuwa wanda suke ba mutum tsoro a nau'ika na abubuwa na abun tsoro wal mahazira da kuma abubuwa na na wanda aka so a guje su wanda aka so aka ki a kiyaye su to hiya min al qadar to wannan suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa mutum zai same shi yanzu kaga yunwa kowa Allah ya kaddara sai ya yi yunwa wannan to wannan yunwal kaddara ce hakanan ishirwa da Allah ya kaddara wa mutum da kowa yake jin ishirwa yunwa ce hakanan al'amu abubuwa da za su zo su ringa baka tsoro kana jin tsoron ka za ya same ka kana jin tsoron ka yi rashin lafiya kana jin tsoron a ka ji yunwa ko kana jin tsoron ka ka shiga hali irin na rashin samun kuɗi ko kana jin tsoron kana tahiya akan abun hawa ka je ka samu matsala to wannan shi ma yana da kaddara sannan al'abubuwa wanda su ma ake ake tsoron abubuwarsu ake kiyaye su to su ma suna daga cikin kaddara sai malaki ta wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar mutane kuma gabaki ɗayan su kowa yana iya gwargwadon shi kowa yana aiki dan me wajen ije wannan kaddara da kuma kaddara wajen ije wannan kaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana da ya ije ta da kuma kaddara wanda aka sa ita ce sababi ta sun kuɗi wannan kaddara yanzu misali cin abinci a jin yunwa kamar yadda malai ya ce kaddara ne Allah ya kaddara ya rubuta kawai dan adam sai ya ji yunwa to menene zai tun kuɗi wannan kaddarar shine cin abinci kawo kuma sai da Allah subhanahu wataala ya kaddara ma dan adam jin yunwa sai ya kaddara mishi mene ya kaddara mashi cin abinci domin ya tunkuɗe wannan kaddara da wannan kaddara da Allah ya kaddara mutum zai ji ishi ruwa sai Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum ya sha ruwa ya tunkuɗe wancan kaddara da Allah ya kaddara mutum zai yi rashin lafiya sai Allah subhanahu wataala ya san ko da ya bada magani wanda za a tunkuɗe wannan kaddara da wannan kaddara shine ma ce wal khalqu kulluhum sa'una kaga mutane gabaki ɗayan su halitta kowa yana gaugawa kowa yana aiki wajen tunkuɗe wannan kaddarar da wata kaddara kaga kawai mutum ba ya ce ba to tun da Allah ya riga ya kaddara mun cuta ai ba sai na nemi magani ba ko kuma ba sai na ci abinci ba kawai yanzu zan koshi Allah ma yana faɗi Allah ma yana cewa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama Allah Allah ke tabu sanya su ba jiki ne wanda ba sa cin abinci a su ma suna cin abinci kaga suna tunkuɗe kaddara hatta da annabawa ma suna suna tunkuɗe kaddara da kaddara malaki cewa wa haka ba man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu yadfa'u qadara al-uqubati al-ukhawiyya biqadari at-tawbati wal-imani wal-a'mali as-salihati malai yake cewa haka nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya mushi gamdakatar wa alhamahu rushdahu wanda Allah subhanahu wata'ala ya tusha ya tusa mushi shirye shi ya mushi ilhama yadfa'u qadara al-uqubati yana tunkuɗe kaddara ta ukuba da ta same shi bi al'ukhawiyya ta duniya a ta lahira afon al'ukhawiyya ta lahira bi kadari taubati da kaddara ta tuba kaga kaddarar da ta sami mutum ta ukuba idan mutum Allah subhanahu wa ya ce wanda yayi kaza wa man ya'mal su'an yujza bihi wanda ya aikata aiki mummuna Allah ce za a sakauta mishi kenan yanzu dan adam ya san wata ukuba tana jiran shi wanda zai je ya iske Allah subhanahu wataala da ita to sai dan adam ya kokari ya tunkuɗe wannan kaddara ta ukuba da kaddara ta tuba Allah ya kaddara zunubi sai ya kaddara kuma idan an yi zunubi ga yanda za a tuba a goge wannan zunubi kaga shine malai yake cewa wanda Allah subhanahu wataala ya mushi damdakatar ya sa mishi shirye shi to ma yana tunkuɗe kaddara ta ukuba ta lahira da gwalgwadon tuba sai malam yake cewa wal imani da kuma imani wal amali salih da kuma ayyuka na gari mutum zai zo ya aikata ya ya aikata wani laifi sai kuma ya zo ya aikata laifi ya yi afo ya aikata aiki mai kyau wanda sababin wannan aikin ne Allah subhanahu wataala zai goge mishi laifukan da yi Allah ba yana cewa ba innal hasanati yudhibuna sayyi'at ko Allah yake cewa ayyuka nagari ai suna tahiyar da mummunan ayyuka Allah ma yake wadi a wani waje wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu illa wal Allah yake cewa illa man taba wa amana wa amila amala salihan fa ulaika yubdilu sayyi'atihim hasanat kaga wanda ya tuba to Allah subhanahu wataala sai ya canza ayyukan mummunan su zamanto ayyuka ne masu kyau kaga ta hanyar aikin mai kyau da yi sai Allah subhanahu wataala ya canza mushi aikin shi mara kyau ya koma mai kyau kenan ya tunkuɗe kaddara ta hukuma da ta sami da Allah ya kaddara mushi za ta same shi ya tunkuɗe ta da kaddara ta tuba da Allah subhanahu wataala ya sanya tuba shine sababin gogewa ko goge laifuka malai yake cewa fa hadha wazinul qadari al-mukhawwaf fi dunya wa ma yudaduhu wa ma yudaduhu sawa'un malai yace wannan kuma shi ma shine ma'auni shine ma'auni na ƙaddara wazinul qadri shine ma'auni na abin da Allah subhanahu wataala ya ƙaddara al-mukhawwaf fi dunya abin da ya zamanto yana abin shi ma tsoro ne abin tsoron ya abku ne a duniya sai Allah subhanahu wataala ya ƙaddara shi ma a a wa ma yubaduhu sawa'un da abin da yake malaki ta afwan fa hadha wazinul qadri al-mukhawwaf wannan kuma in ka dauka wannan maganar da malam ya cewa a wanda Allah subhanahu wataala ya sa mu shiga dakatar ya sa mu shirye yana tunkule kaddara ta hukubar lahira da kaddara ta tuba sai malai ce to wannan kuma shi ma shine ma'auni na kaddara wanda take abun tsoro ce a nan duniya duk abun da ka san wani abun tsoro ne wanda kake tsoron afkoshi to akwai kaddarar da Allah ya sa ko wannan shine ma'aunin da zaka bi domin ka tunkule idan misali rashin lahiya a kaddara ce wadda take abun tsoro ko a baya so ya rushin lafiya to sai aka sa sai Allah subhanahu wataala ya kaddara yin magani ko neman magani shine kaddara da zaka tunkuɗe ta ko kuma ta hanyar addu'a ko kana tsoron wani abu ya same ka sai ka zo ka yi amfani da wata kaddara domin ka tunkuɗe wannan kaddara da kake jin tsoron samu kuma ya ce wa ma yubadu haka ma abin da yake kisiyantar wannan abin sawa'un shi ma duk ɗaya ne kaga wannan zai nuna maka cewa a tunkuɗe ƙaddara da ƙaddara shi ne a me ake cewa shine amsa ta daidai da malam ibnu qayyim yake badawa domin a tunkuɗe wata shubha da ya kawo wanda suka ce a su kawai za su tsaya ne akan abin da Allah ya kaddara musu ba tare da sun yi wani ba babu addu'a ko kuma babu wani riko da sababi kawai sun ce addu'a ma in ka yi ta babu wani sakamako eh, ibada ce ko kuma a kawai alama ce cewa an amsa maka amma ba ita wace sababin kenan kaga wannan zai kai ya sa mutum ya kirko da sababin sawa'un wannan sababi sababi ne na duniya ko kuma sababi ne na lahira sababi ne na addu'a ko kuma sababi ne na wani abu to kaga kenan abin da yake daidai shine a tunkuɗe kaddara da kaddara wannan kuma shine a me ake cewa shine karantaswa ta addinin musulunci karantaswa ta alqur'ani karantaswa ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa malamai suka ce kamar ita addu'a ta zamanto sababi ne sababi ne na a jayo wani abu da Allah ya kaddara mutum zai same shi ko kuma tunkuɗe wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai samu mutum to idan mutum ya tashi yi wannan addu'ar to yanzu ya tunkuɗe ƙaddara da ƙaddara kamar yadda misali kamar yadda cuta ta zama to ƙaddara ce wadda Allah ya ƙaddara za ta samu mutane to haka Allah ya ƙaddara addu'a ta zama to sababi ce ta tunkuɗe wannan cutar akwai hadisi wanda ya zo shi daga sabon da ake ce ma ya'mur al-azri yake cewa yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya rasulullah أرأيت رقا نسترقي بها أو دواء نتداوي أو دواء نتداوي به أو تقا نتقي بها أو تقاتا نتقي بها من ذلك تنبه ماذا لك تيمش يا من الله ينزل كان أغانا بقية مكي مكي نيما ماغني da kuma addu'a da afon a ruƙiyar da muke yi akan wata cuta ko kuma maganin da muke dan mu nemi magani ko kuma wani abu da muke sawa misali a wajen yaƙi wanda zai kiyaye mu da samun takobi ko kuma samun samun kibiya suke cewa wannan shi ma shi yake cewa yake cewa hadisi yake cewa hutu qatan nattaqi biha hal taruddu hal taruddu min qadarin lahi shay'an yanzu wannan tana mai da kaddara abinda ya saurata ya kaddara zai same ka yanzu kawai Allah ya rubuta wani zai rushin lahiya yanzu in yazo yayi addu'a yanzu wannan da za ta kare shi da rushin da samun rushin lahiya ko kuma yanzu kun tafi yaki kai ka sa abin kariya wani wannan abin kariya zai tare maka zai iya kare maka idan Allah ya kaddara cewa wani kautushi ko wata kibiya za ta same ka zai iya hana wannan kibiya ta same ka sai manzo Allah yake cewa ai hiya min qadarillah ai ita ma tana daga cikin kaddarar Allah ma'ana yin ruqiya yana daga cikin kaddara da Allah ya kaddara ta tunkuɗe wannan kaddara hakanan neman magani shi ma kaddara ne wanda zaka gusar da cuta da shi hakanan sa abun kariya a wajen yaki shi ma kaddara ne wanda zaka tunkuɗe abin da zai zo ya same ka shi ne maza Allah ke ce mushi hiya min qadarillahi ita ma tana daga cikin kaddara Allah subhanahu wa ta'ala tana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan hadisi ne sahihi Imam Muslim zai rawaito shi shi yasa zamu gani idan muka kalli kissa ta Umar bin Khattab lokacin da yazo zai shiga zai je Sham zai je Baitul Maqdis za bude Baitul Maqdis sai aka zo aka mace labarin cewa a ai akwai alluba a ciki aka ce amin mu'mina akwai alluba ta sabka a garin sai Umar ya yi to shiga za a yi ko ba shiga ba za a yi ana nan ana nan sai ɗaya daga cikin sahabbai shine Abdulrahman ina yi bin Auf ko Abdulrahman bin Auf wanda ne ya ka hadisin ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ka hadisi sai ke cewa ai ya ji manzo Allah sallallahu yana cewa idan kun ji alloba a gari kaza to wanda suke ciki kar su huta wanda kuma bai shiga ba kai ya shiga to sai Umar yace to tunda haka ne wannan ai shikenan ma sai daga cikin sahabbai yake ce mishi afirahum min qadarillahi yanzu zaka guje ma kaddarar Allah ce ba na Allah idan Allah ya kaddara wannan alloba za ta same ka ko ka koma mari ta same ka sai ke cewa to zaka zaka tsere ma kaddarar Allah ne sai Umar yace mishi inda ma a ce waninka ne ya hudu ka sai muka cewa na firu min qadarin lahi ila qadarin lahi za mu guje daga kaddarar Allah kuma zuwa kaddarar Allah mana Allah ya Allah ne ya kaddara samu nan cuto kuma Allah ne ya kaddara mana in mun yi labarin cewa ga cuta mu koma kaga mun tsare ma kaddarar Allah daga kuma zuwa mun tsare da mun guje daga kaddarar Allah kuma zuwa kaddarar Allah subhanahu wataala to kaga wannan shi ma yana daga cikin babu mai da kaddara da kaddara shine mala yake cewa مالك تو ما يباضه سواء بعضا بعضا كو سواء سواء انا ياك بعضا سواء كوي مالك تو فهذه المسألة من أش... من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان malakita wannan mas'alar kuma tana daga cikin mafi darjal mas'ala liman arafa qadaraha ga wanda ya san darjarta wa ra'aha mhm.
نعم فرض الدارين fa فرض الدارين هو karanto inda mu ne ku karanto فرد الدارين واحد Mhm.
وحكمت- وحكمته وحكمته واحدة Mm.
لا يناقش بعضها بعضا Mm.
ولا يبطل Oh.
بعضها يناقشني في وانك eh na shi ma ana akwai shi Bari a fara shi يناقش malaika cewa dan haka fa rabbud darain wahida ubangijin gida guda biyu shine lahira da duniya ko duniya da lahira ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala wa hikmatuhu wahida sannan kuma hikimar shi ita ma ɗaya ce ma'ana hikimar da Allah subhanahu wataala ya sa shine me hikimar ta hikima wajen yin kaza me hikimar faruwar kaza mala yake cewa la yunafidu ba'daha ba'da babu cin karo tsakanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara babu cin kawo da girma da kita wala yubdilu ba'daha ba'da sannan kuma shashi baya bata shashi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abu kaza saboda hikima ba wai kawai yayi bane a- akan kawai bai san ba kawai ba ba dan babu wata hikima kawai Allah subhanahu wa ta'ala yayi ne kawai haka abun a Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yayi to ya kaddara shi ne ta hanyar hikima to da haka da hikimar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma abun da ya kaddara ba sa cin karo da juna sannan kuma ɗaya baya bata ɗaya ɗaya baya bata ɗaya wala ya- ko kuma shashi baya bata shashi shi malakita wannan kuma mas'ala ce mai girman gaske mas'ala ce wanda mas'ala ce mai girma ko mai daraja ga wanda ya santa ya san darajarta kuma ya kiyaye ta hakikanin kiyayewa sai malakita wallahu musta'an Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin taimako ko Allah shi ne abin abin neman taimako a wajen shi wannan malam yana so yi ishara zuwa ga wasu tawa'i kwace wasu mutane waɗanda suke a gardama ko suke eh, me ake ta musu da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin ah, wanda ake ce manufatul hikmatu wa ta'lim min aljabariya wal jahamiyya daga cikin ja- al- aljabariya da kuma jahamiyya akwai waɗanda suke kore hikimar Allah subhanahu wa ta'ala game da kaddara abubuwa kawai suna ganin Allah ya kaddara ne ba tare da wata hikima ba sai shi yasa suke ganin cewa duk wata lam in ta zo a cikin alqur'ani me zuwa mun gani ba likai la ta'asau ala ma fatakum kai la eh, li- me ake cewa liya'budun irin wannan lam lam in suna ganin cewa ba wai lamu ta'lil bace suna ce mata kawai lamul aqiba lamul aqiba kawai lamun ce da wata take nuna karshen abu li ya'budun Allah ya halitta mutane ne kawai dan karshe dan su bauta mishi ba wai halitta bace sa Allah ya ba- ta ta sa Allah ya halitta mutane ba ibada bace ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mutane suna kore hikima kawai da abin da zai yi Allah subhanahu wa ta'ala babu wata hikima shi yasa suke cewa duk in kaga wata lam a cikin alƙawari take nuna cewa lamun ta'lil ce to sunan ta lamul aqiba idan kaga kaga ba a cikin alƙawari da wanda take nuna cewa ba usawab ce kamar da Allah yake cewa zahar al-fasad fil baghi wal baghi ma kasabat aydin nas ay bima kasabat to wannan suna cewa ba ba'u sawabiyya bace ba'ul musahaba ce kawai ta abokanci wannan aikin nasu ne ba wai ita bace sawaba to wannan suna ke cewa nufatu nufatu al-ta'ali wannan ibnu qayyim a cikin littafin shi a mistahu darus sa'ada yayi magana ne tsawo ya yi musu raddi kisa malamai suka kasa wannan jama'a zuwa kashi hudu na farko al-jahidatu li qudratihi wa hikmatihi wa'inda suke musu ga kuddara yake cewa kuddara ko ikon Allah da kuma hikimar shi suna ganin cewa Allah ba shi da wani iko akan faruwa abu sannan ko babu wata hikima da ta Allah da ta sa Allah subhanahu wataala ya ce ayi kaza ko ayi sallah ko ayi azumi ko ayi zakka kawai babu wata hikima kawai su suna abinda abinda suke cewa hikima a wayansu shine kawai suna cewa abu al-inayatul ilahiyya al-inayatul ilahiyya kawai in an yi abu yace wannan ai inaya ce kawai inaya ce ilahiya ma'ana kulawa ce ta Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin ya faru ba dan akwai wata hikima a wajen wannan a wajen faru wannan abu ba wannan ko malamai suka ce wannan su ne ashaddu tanaquda su ne wanda suka fi kowa a cikin jama'a cin karo da juna saboda ko hankali baya dauka cewa a ce a samu tunda sun yarda cewa Allah subhanahu wataala al-hakim ne ko to babu yadda za a ce mutum sunan shi al-hakim amma kuma a ce bashi da kuddara bashi da iko akan tasarrufi sannan ko bashi da zabi akan abin da zai yi ko ko bashi da wata hikima hikima ta shi ba ta bayyana cikin al'amuran shi kaga wannan ai ba zai yi ba wannan ko a cikin mutane in ka dauka wanda za a ce maka yana da hankali ko yana da ilimi ko mu ga yana tasarrufi a ce tasarrufin shi babu ilimi a ciki to kaga wannan akwai cin karo da juna a a jama'a ta biyu su ne wa'inda su kuma suka tabbatar da ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala amma da kuma suka tafi suka kaddara suka tabbatar da ƙaddara da kuma abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi cikin abubuwa kasantattu dukkan abin da zai kasance amma kuma sai suka yi musu ga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wajen faru wasu abubuwa abin da zai zo ya faru ko eh, wasu gayat shine a abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi kaza saboda shi to sun yi musan wannan abin suka ce a'a kawai babu wani abu wanda Allah zai yi kaza a ce saboda shi ne ba a ce ba kawai Allah subhanahu wataala ya halicci mutane ne dan su bauta mishi kadai a to in ka dauka sun abubuwan da suke yi ma suna cin abinci suna kaza suna kaza to shi ba dai shi bai halicce su kaga aka ce hikimar wannan to ba iya gane wannan hikimar to wannan su ma suna ake ce musu nifatu ta'lil nifatu ta'lil wal asbab su suna kore at-ta'lil da kuma abin da ya shahi sababi suna ganin cewa babu wani sababi da Allah subhanahu wa ta'ala ke kaga su wannan auren su babu wani abu wanda Allah zai aikata shi saboda kaza ko kuma saboda saboda abu kaza shi yasa su ma a Qur'ani suka ce babu lamu ta'lil sannan babu alfa'u sababiyya ko kuma babu babu sababiyya jama'a ta uku sune wanda suka tabbatar da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka tabbatar da sabibi da illoli a cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala amma kuma suka yi inkari shine suka yi musu suka yi inkari wajen cikar kudarar Allah subhanahu wata'ala suna ganin eh Allah yana yin abu da hikima Allah yana yin abu akwai illoli akwai gayoyi wanda suke sa Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi kaza a cikin ayyukan shi da kuma hukuncin hukuncin shi amma dai kudarar Allah bata cika ba kamar yadda ah, Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kaga su ma dai wannan akwai matsala a cikin tahiyar su tunda Allah subhanahu wataala shine ya hudi eh, fa'alu lima yuhi sannan inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga da ce kulli shay'in kaga lafazin shay'in kaga umum ne duk wani abu da ka sani Allah subhanahu wataala mai mai cikakke kudura ne akan wannan abu jama'a ta hudu malamai suka ce su ne waɗanda suka tsira suka fita daga cikin waɗannan mutanen su sun musu muwafaka cikin dukkan abin da suka yi suka wani daidai amma kuma sun saba musu cikin abin da suka yi kuskure kaga sun tabbatar da hikima sun tabbatar da kudura ta Allah subhanahu wataala sun tabbatar da akwai illoli da asbab amma kuma sun saba musu wajen kore ta'ali da kore hikimar Allah subhanahu wataala da kore sababi da kuma kore a shine eh, rashin cewa Allah subhanahu wataala bashi da bashi da cikakken iko akan akan bayi to wannan su ne abin da ya samu kan saboda suna da alaka ibn al-qayyim ya kawo su a cikin a cikin yayi wannan bayanin a cikin littafin shi kitabu da sa'ada mala yake cewa lakin yabqa alaihi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu mala yake cewa duk da haka idan mutum ma ya san wannan mas'alar ya gane cewa dukkan wani abu ne ana kaddara shi ne duk wata kaddara to akwai kuma wata kaddara ai wato da ake tunkuɗe wannan kaddara ko kuma ake janyo wannan kaddara idan alkhairi ne kake so ka samu wanda Allah ya kaddara maka to akwai hanyar da ya kamata ka bi ka aika ka ka samu wannan alheri idan wani sharri ne kake so ka tunkuɗe ma kanka to shi ma akwai hanya idan wani abu ne ya same ka na ukuba ta duniya ko ta lahira to akwai hanyar da za ka bi ta hanyar wata kaddara da Allah ya kaddara ka bi ka tunkuɗe wannan ukuba ya same ka sai malai ce to bayan ka san wannan ma bayan mutum ya san wannan ya ba alaihi amrani da haka abu biyu zai rage shi ma dai mutum ya san shi wanda bihi ma da wannan abubuwan ne sa'adan mutum za ta cika shi ne mutum zai rabautan mutum za ta cika da kuma rabon shi ne ni jin daɗin shi da kuma raboto shi za ta cika idan mutum ya san wannan abubuwa malai ya ce abu na farko shine an yi arifa tafasila asbabi sharri wal khairi shine mutum ya san tafasil shine rabe-rabe na sababin da suke janyo alkhairi ko kuma sababin da suke janyo sharri mutum ya san haka mala yace wa takunu lahu basiratun fi zalika bima yushahiduhu fil alam dan jan- dan saboda mutum ya zamanto yana da basira yana da ido a cikin hakan ya san abu kaza yana janyo sharri abu kaza yana yana janyo alkhairi malai yace idan ya sa- ya san hakan ne ta hanyar abin da yake gani a duniya abin da yake gani a wannan a wannan duniya tamu ya ga ashe abu kaza ne yayi shine yasa ya janyo ya janyo abu kaza ya koma cikin isosi na al'umma yau da suka gabata me yasa Allah subhanahu wataala ya wuce da su me yasa sak- me yasa Allah ya musu azaba ko ya musu hukuma abu kaza ne sannan ya je hallo ya leka rayuwar waɗanda Allah ya musu ni'ima ko ya dauyanta su me yasa sababin da Allah subhanahu wataala ya ya musu dauya sannan ya ringa lura da rayuwa ta yau da kullum ta mutane menene wane yayi me yasa wane da ya- ya samu kaza me yasa sababin da yasa yayi kaza sannan wane da ya samu abu kaza wanda ba alkhairi ba me me ya janyo mushi haka nan malai yake cewa wa min anfa'i ma fi dhalika tadabbur alquran fa innahu kafilun bidhalika ala akmal alwujuhi wa fihi asbab alkhair wa sharr jami'an mufassalatun mubayy- mubayyanatun malai yake cewa yana daga kuma amfani mafi amfani cikin haka mana mafi amfani wanda zai taimaka wa mutum ya iya gane asbabul khair wa sharri shine tadabbur alqur'ani shine mutun ya ringa tadabburi cikin alqur'ani bi malaka ta fa innahu kafilun dan saboda shi alqur'ani ai ya isa isasshe ne ga ya nuna ma mutun asbabul khairi da kuma asbabul sharri ala akmal wujuh abu sa mafi cikal fuska zai nuna maka yaya ne ne za a yi a samu kaza Allah yake wadi Allah zai wadi eh, Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin karatun mu na jiya Allah yake cewa ya yi lazina wani ko in tattakullaha ya ja'al lakum furqana kaga in tattakullaha ya ja'al lakum furqana ya gane cewa to idan mutum yana so ya samu mafita a cikin lamuran shi ya ne ne zai yi? in ka ji kuma Qur'ani sai ga ashe tsoron Allah ne to Qur'ani ya bayyana ya fassara komai yayi shi filla filla malai yake cewa wa ma sami'ahu a wa ma jarrabahu fi nafsihi a mun tsallake wannan karatun ko mun tsallake wannan karatun وتكون له وصية في ذلك لما يشاهده في العالم ما yace idan mutum ya san tafasil shine rarrabe na asbabu shari da asbabu alkhair zai zamanto yana da ido yana da basira yana da ilimi akan hakan ta hanyar abin da zai ringa gani abin da zai ringa a gani a wannan duniya tamu wa ma jarrabahu fi nafsi da kuma abin da da abin da ya jarraba shi a karan kanshi mutum ya jarraba ya ga menene wani abu ne yayi sa shi ya samu kaza sannan wani abu ne yayi sai sa shi ya samu abu kaza sannan kuma da yake cewa ah, wa ma sami'ahu fi akhbarul umam qawi qadiman wa alaysa kamar yadda muka ce da abu da labarin da yaji a labarin al'umma da abin da yaji a game da labarin al'ummomi shine yayi cewa al'umma kaza an musu kaza an hallaka su an yi ruwan tufana ah, an yi mutanen annabi Nuh sun yi kaza an juye duniyar su mutanen kaza sun yi kaza an Allah subhanahu wataala ya aiko tsuntsaye da duwatsuna sun jehe su to duka ya ringa wannan ya ringa bin wannan labarin al'ummomi ya ga menene yasa aka samu hakan malam yake cewa idan yayi haka yayi malam yake cewa min anfa'i ma fi zalika yana da kuma mafi amfanin abin da yake taimakawa wajen gane hakan shine tadabbur alqur'ani shine yin tadabburi a cikin alqur'ani fa innahu kafilun lidhalika saboda shi alqur'ani isasshe ne ya isa da nuna wa mutum dukkan wannan abubuwan ala akmalul wujuhi a bisa huska cikakkiya malam yace wa fihi asbabul khair wa sharri jami'an a cikin alqur'ani akwai asbabul sharri abubuwa asbabul khair afwan abubuwan da in mutum yake samun alkhairi a Allah zai ce idan mutum yana so ya yi kaza ya samu kaza idan mutum yana so ya yi kaza ya samu kaza hakanan abubuwan da suke janyo sharri shine sababin samun sharri shine aikata aiki kaza ko aikata laifi kaza jami'an duka wannan akwai su gabaki a cikin alqur'ani mufassalatun arabi a bayyane mubayyanata sannan kuma an bayyana su malai yace summa sunnatu sannan sai sunna shine shi shine shi ma tadabburi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan abu ne wanda yake taimakawa wajen mutum ya gane al'amura ya gane abin da yake janyo sharri ya gane abin da yake janyo alkhairi malai yake cewa fa inna ha shaqiqatul qur'ani saboda ita sunna ai al uwal qur'ani da qur'ani da sunna ba a raba su tare suke malai yake cewa wahiyal wahyi sani ita ma ita ce ai wahayi na biyu sunna ita ma wahayi ta kamar da qur'ani wahayi ne manzon Allah yake a cikin wani hadisi yake cewa ala ala inni utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu yake cewa ku saurara ni an bani qur'ani da kwatamcin wani abu da yake qur'ani tare da qur'ani kenan kaga shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maliki ta wa man sarfa ilaihi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghairihima duk wanda duk wanda ya juya kulawar shi zuwa ga alqur'ani da sunna to sun isar mishi da wani abu wanda ba su ba duk wanda ya riki qur'ani da sunna wajen gane al'amura na duniya wajen gane al'amura na lahira Na'am.
wajen gane al'amura na tajriba abin da yake janyo kaza asbab na samuwar kaza abin da zai sa in samu kaza in dai mutum yana ta'amuli yana tadabburi cikin sunna da alqur'ani to malam yake cewa iktafa bihi ma an ghairihi ma hakan ya isan mishi ga ya ji ya dauki eh, wani istuwa ko ya ji ya yana karanta wasu abubuwa ko dan ya gane wasu abubuwa malam yake cewa huma yaryanika wa huma يغيانك الخير والشر su sunna alqur'ani da sunna za su nuna maka a alkhairi da kuma za su nuna maka a sharri wa asbabi hima da kuma abin da yake yin su hatta ka annaka tu'ayyid zalika mala yace za ga za su nuna maka hakan kamar kana gani kamar kana gani za a ce maka in kai kaza ne zaka samu kaza dalilin samun kaza shine abu kaza mala yace wa ba'da zalika idza ta'ammalta akhbar al-umami وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ما لا يتي حكا كما إذن كاي تأملي كتيا كالوغا da akhbar al'ummi shine labarin al'ummi wanda suka shuɗe wa ayyamin lahi sannan kuma ka tsaya ka lura da kwanakin Allah a cikin wa'inda suka mushi biyayya wanda suka iman Allah biyayya yaya ne kwanakin shi ko ni'imomin shi suke game da su sannan wa ahli masu sannan kada ka lura da kwanakin Allah a cikin waɗanda suka iman Allah subhanahu wataala sabo yaya ne al'amuran su yaya ne kwanakin suka kasance in ka tsaya ka ɗauki kawai tarihin mutanen annabi Lut ka ga yaya ne ka- yaya ne kwanakin suka kasance yaya ne lamuran su yaya ne ƙarshen al'amuran su suka kasance saboda su ta'a ma Allah yaya Allah ya yi da su sannan ka zo ka ɗauka kana ɗaukan al'ummomi daban-daban daban-daban sannan in ka zo haka nan cikin ahalu da'atillahi wanda suka yi biyayya ga Allah annabawa da managartan bayi da sahabbai da sauran su haka gani yaya ne kwanakin su suka kasance yaya ne kuma sakamakon da suka samu a wajen Allah subhanahu wataala mala yace idan ka idan ka ka ka lura da wannan abubuwan sai ka lika ga ga da baka zalika ma alimtu min alqur'ani wasun sai ga ashe hakan ya ma yi daidai da abin da ka karanta a cikin alqur'ani da da, da hadisin manzo Allah sai ga da ka kalli rayuwarsu yaya suka yi ya me janyo musu kaza to kuma in ka zo ka kalli alƙur'ani sai ga shi abin wannan ya dace da abin da ƙur'ani ya kawai ƙur'ani ya ce wanda ya kaza kaza za mushi ko kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falamma asafuna intaqamna minhum lokacin da suka fusatar da mu sai muka musu uquba kaga yake je kuma yake zo yake zo ka gani idan ka dauka yau sai ga ashe kawai fusatar da Allah ne suka yi abubuwan da suka yi wanda Allah ya musu uquba lalle fusatar da Allah ne sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to sun ma kai gaya kaushe kuma sai Allah ya musu uquba to kaga zaka iya gane hakan maliki zaka hakan ya gane hakan zaka ya dace da abin da ka karanta ko abin da ka san shi a cikin alkurani da sunna malai ce wa ra'aitahu bi tafasila ma akhbara Allah bi wa wa'ada bihi sannan zaka ga abin kamar yadda Allah ya bada labarin shi da tafasil in shi shine a rabe kamar kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari akan haka wa ma alimta min ayatihi sannan kuma za ka ga ya dace da abin da ka sani na ayoyin alkur'ani a ko ayoyin Allah subhanahu wataala fil afaqi a cikin sasanni ma ya dulluka ala anna alqur'ana haqqun abin da zai nuna maka cewa qur'ani gaskiya ne qur'ani ya ba da labari ga abu kaza da yin kaza kuma in ka je ka dauka ka ga rayuwar mutane sai ka ashe daidai wannan abin sababin wannan abin ne suka yi shi yasa Allah subhanahu wataala ya musu wannan malai ce sannan zaka iya ganewa wa anna rasul haqqun ka gane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala sannan ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana zartas da alƙawalin shi babu makawa malai ke cewa fattariqu tafsilun li juz'iyyati ma 'arafana Allah wa rasuluhu bihi aw ma 'arafana Allah bihi wa rasuluhu min al-asbab al-kulliyyah li khayr wa shar malai ke cewa shi tarihi tarihi tafsiri ne tarihi kamar rarrabewa ce ko kuma bayani ne lijuzi'iyyati ma arafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab shine rarrabewa ne da ɗaiɗaikun abubuwa ko rarrababbun abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala suka sanar da mu shi na daga sabubban sabubba ne sabubba gabaki da shine al- al- al-asbabul kulliyati as-sabubba gabaki daya na alkhairi da kuma sharri idan ka zo kana karanta tarihi sai ka ga cewa ashe wannan tarihin kawai tafsili ne da juz'iyat da abubuwa ɗaiɗaiku ya yanku da Allah ya ka alƙur'ani tunda shi alƙur'ani in ya zo ba tsaya ba zai iya baka labarin daga farko har ƙarshe a kawai zai maka ishara ne saboda abin da ake so ka gane shine ka gane menene hikima ko ka dau izina ko ka dau ka ka me yake cewa ka wa'azu da abin da ya mawo idan ka zo ka dauki tarihin Annabi Yusuf alaihi salam da yan uwan shi da mahaifin shi sai ka gani ashe kawai abin da Qur'ani yake so ya isar gashi nan a rarrabe shine ga abin da yasa aka yi kaza ga abin da yasa aka yi kaza jaraba ta sama annabi su ne dalilin kaza dalilin kaza haka ne idan ka ɗau ka ɗau ka ɗau eh, tarihin wasu al'umma haka za ka ga al'amuran a jere za ka ga shi kawai wannan tafsili ne na abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sanar da mu da manzo Allah kuma da ya sanar da mu na daga sabubba na ga baki ɗaya sabubba na ala sabubba na alkhairi ko kuma sabubba na sharri anan malam yayi fasali ba san ba anaku sosai kenan inda yayi fasali ko yawo kenan to sai mu dawo da awan insha Allah zan ce ko yayi ya huce yayi mughalaqatin nafsi ko a
عفات على طريق الطاعة afat ko mi mhm على طريق الطاعة المعصية ah أنا كما ميري المعصية كن
illa طيب ماشي خلاص المعصية والغفلة من الأسباب المضرة في الدنيا والآخرة
Thank you.